بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ ذريدنا بهذا المحضر ولتعطفه بنظرة تأتينا بزفر الحمد لله يومنا قوم قوة رمضان hijira ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da ɗaya ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da uku a wannan halka tamu ta goma sha da kenan bismillah aram
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب inna dina sani dai addini almardi yardadde wanda Allah ya yarda shi almardi yardadde inda Allah a wurin Allah tabaraka ta'ala huwa islam shine musulunci ash-shar'u al-mab'us bihi ar-rusul al-mabni ala tauhid shi musulunci shine shari'a wanda aka aiko manzanni da ita wanda yake abun ginawa akan tauhidi kada ta Allah fal islamu huwa dinullahi al-murtada musulunci shine addinin Allah wanda ya yarda shi da kafati khalqihim gabaki ɗaya halittarsa min awwalid dahri ila akhirid dahri tun daga farkon zamani har karshen zamani baki ɗaya wa in ikhtalafu fi ba'd anwa'il ibadat ko da ma dai sun sassaba a cikin wasu nau'o'i na ibadodi faqad ittafaqu ala al-iman billahi wahdahu ay haqiqa sun hadu akan kadai sakan Allah imani da Allah shi kadai sun hadu a wannan ta'zimullahi tabaaraka ta'ala wa shafaqati ala khalqi da kuma girmama Allah tabaraka ta'ala da kuma tausayi a bisa halittan Allah inna ad-dina inda Allah islam shi addini a wurin Allah shine musulunci rawa wa'ilu wa'ilu an abdullahi bin mas'ud wa'il ya rawaito daga abdullahi dan mas'ud anna rasul sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzo Allah tsiya da mutum Allah sabata gare shi yace man qara shahidallahu أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام wanda ya karanta wannan kuma ya ce wa ana astaudi'u wa ana astaudi'u hadhihi shahadatu indaka fa hiya li wadiyatun indaka ya rab mutum ya faɗi wannan yace ya Allah kuma ni ina ba da ajiyan wannan shaidan a wurinka ajiya ta ce a wurinka ya ubangiji yunada yawmal qiyamati fa yaqulu za a kira shi ran tashi kiyama fa yaqulu rabbu sai ubangiji ya ce inna li abdi indi ahadan lalle yana gabawa na wani alƙawali wa ana haqqu man wafa bil ahdi ni ko ni ne mafi cancanta wanda ya cika alƙawali adkhulu jannata ku shigar da shi aljanna fa yadkhulu jannata sai mutum ya shiga aljanna qala ghalibu ibn qahdan ghalib dan qahdan yace kuntu musafiran wa nazartu inda al-amash na kasance mai balaguro sai na sabka a wurin amash فلما جاء وقت السهر لوكتين سهور يزو سميته يردد هذه الآية ويقول وهي وديعة لي عندك يا رب sai na ji shi yana maimaita wannan aya yana mai cewa kuma ita ajiya ce ta hawa a wurinka ya ubangiji faƙultu sai na ce balaga hushe'un ina ga wani abu wani labari ya isa masa fi hazin aya cikin wannan dangantar da wani aya wa kuntu azamtu ala safar ni kuna riga da nayi niyan balaguro na ne tahiya hatta anna mata'i to zuhiba zahaba ma alqashira har kaya na ma sun rige sun tayi tare da karabuka an riga an tayi da kaya na kawai ni ne sauran tayi falamma sallat subha da ya sallata asuba qultu lahu sai nace mishi sami tuka tukarriru hadhihi alaya na ji ka kana kwanko kana maimaita wannan aya fa hal balagaka shay'un fiha shin wani abu wani labari ya isa maka daga dangance da ita ne qala sai yace la ukhbiruka hatta tuqima indi sanatan kamilatan eh ba zan baka labari ba sai ka zama na aure na shekara cikakkiya qala sai yace uktuba hadha al-yawma fulani hadha al-yawm al-fulani rubuta yau rana ce rana kaza ce mina sana na daga shekara wa ana bibabika ni ina nan kohaka hatta tammati sana har sai da shekara ta cika falamma tammati sanatu yayin da shekara ta cika akbarahu hadisa wa'il sai bashi labarin hadisin wannan na wa'il haza wannan an animal mas'ud daga wanda ya karbo daga Abdullah dan Mas'ud anna man qara'a hadhihi al-aya cewa duk wanda ya karanta wannan ayan waja'alaha wadiyatan inda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ta kuma ajiya ce a wurin Allah tabaraka wa ta'ala jaa yawmal qiyamati wallahu yunadihi ala rusul ashad zai zo ranar tashin kiyama Allah yana mai kiran shi gaban kowa da kowa inna laka indi ahadan lalle kana da wani alkawali a wurina wa ana ahqqu man wafa bil ahad ni ko ni ne mafi cancanta wanda ya cika alkawali fadkhulul jannata ka shiga aljanna wa makhtalafa allazina utul kitaba alladhi utul kitaba wa inda ka ba su littafi sune yahuda al yahudu wan nasara makhtalafa basu sassaba ba fi dini a cikin addini bi an wahada ba'dun wa kafara ba'dun da cewa sashen su ya kadaita Allah sashe kuma ya kafirce mu Allah illa min badi ma ja'at ma ja'a min ilm sai lokacin da ilimi ya zo musu sai sani ya zo musu bi tauhidi da kadaita Allah bagyan sun yi ne hasadan dan saboda hasada miyal kafirina daga kafirai bainahum sakankanin su wa man yakfur bi ayati llahi duk wanda ya kafirce ma ayoyin Allah fa inna Allah sari'ul hisab sai dai Allah mai saukin yin hisabi ne almujaza lahu shine sakayya gare shi
fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna alayka al balag wallahu basirun bil ibad
فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن تبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد فإن حاجوك in har suka yi jayayya da kai khasa makar kufaru ya Muhammad fi din in har kafirai suka yi jayayya da kai ya Muhammadu ya da mutane sabata gare ka fi din a cikin addini fa qul kace kace aslamtu wajhiya lillah ni na miƙa na miƙa huskata ga Allah na miƙa kaina kenan baki ɗaya na shine alwajin suka ce ashrafal a'da mafi darajan jiki ne gabbai shi ake ce ake kamar kina da, da zatin baki ne da shi kace na miƙa kaina ga Allah in qattu lahu na miƙa wuya na gare shi ana ni wa man da dukkan wanda ya bi ni wa qul lil ladzina utul kitaba ka wada ma wanda aka ba su littafi sune al yahudu wan nasara yahudawa da nasaru wal ummiyina da ummiyai mushriki mushriki arab su ne mushrikan larabawa aslamtum a shin kuma kun miƙa wuya ma'ana aslimu ku miƙa wuya ku musulunta fa yana aslamu in har suka miƙa wuyan suka musulunta fakari ta dau hakika sun sun shiryu min ad-dalali daga bata sun shiryu daga barin bata wa in tawallan ku suka bada bai an islami daga barin musulunci fa inna ma alaikal balag kawai abin da aka dora ma shine at-tabligh isar isarwa isar da sako wallahu basirun bil ibad Allah mai gani ne dangance da bayi yana ganin bayin sa baki daya fa jazi su fa jazihim bi amalihim sai saka musu da ayyukan su wa hadha qabla al-amr bil qital wannan tun gaba na ayi horo ne da yaki a yaki kafirin sun ki bada sun ki mika wuya innal ladzina yakfuruna
إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون
بالقسط إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين إن الذين يكفرون بآيات الله sannan waɗannan da suke kafirce ma ayoyin Allah wa yaktuluna nabiyina kuma suke kashe suke kashe annabawa da gairin haƙin ba tare da wata gaskiya ba zulma akan zalunci kawai wa yaktuluna allazina yabghuna bil qisti kuma suke kashe waɗanda suke horo suke umarni da adalci bil adli shine da adalci minan nasi daga cikin mutane wa humul yahud su masu wannan aikin na asha su ne yahudawa ruya an rawaito annahum qatalu salasatan wa arba'ina nabiyan sun kashe annabi arba'in da uku fanahahum mi'atun wa sab'una min ubadihim sai mutum ɗari da saba'in daga cikin abidai na cikinsu masu ibada daga cikinsu suka hana su suka hana suka nuna musu wani abu nasu ba daidai bane ba fakataluhum sai suka gama har su suka kashe su min yawmihim a ranar su rana yini guda duk suka gama da su wannan fa bashirhum a alimu ka ba ka sanar da su bi azabin alim da azaba mu'limin mai radadi wa zikiril bishara nan wannan da aka ce bashirun kamar za ka bashi ka bashi albashir din da aka ce a hudin wannan tahakkumu tahakkumu bihim kamar wani dan uwan istihza'i ne gare su abinda kuka yi to albashirin ku mutum yayi aiki na shi a ce mai albashirin shi a sai a shi wani yana kuma yana tsamanin kuma abin da za a mai wani abin albishir da sai a ce mai huta ce albishir in amma ana mai albishir da huta wanda take mai azaba mai raddi ulaiikal ladzina hajarat amaluhum wadancanan ka su ne wanda ayyukan su suka lalace batsalata ayyukan su suka lalace ma amilu min khairin ka sadaqatin wasilati rahmin duk abin da suka aikata na daga alheri kamar sadaka da kuma sadar da zumunta fi dunya wal akhirah duniya da lahira fala tidada biha li adami shartiha babu lisahi da ita saboda rashin sharadinta sun bar sharaɗinta sun bar imani wanda ya kashe annabawa to ne saura kuma wa malahum min nasirin kuma ba su da wa'ansu mani'ina masu kare su min al'azabi daga azaba alam tara
alam tara ila allazina utu nasiban min alkitabi da'una ila kitabillahi liyakuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمس النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب shin baka gaba baka duba zuwa waɗanda aka ba su wani yanki daga cikin littafi sababin nuzul hazi aya sababin dalilin sabka wannan ayan annahu zana shakhsani min yahud wa su mutum biyu suka yi zina daga cikin yahudawa wa hum min ashrafi amma su suna cikin masu daraja manya manya daga cikin su wa kana fi tawrati hukumur rajmi shi ko hukumci na jehewa rajim ya tabbata shine ke akwai a cikin ataura walakin sai dai hum su harrafu wa baddalu sun juya shi sun canza shi iza zana sharifun jaladuhu in mai daraja yayi zina maimakon su je shi sai su mai bulala kawai wa iza zana haqirun rajamu in ko mutum mara daraja ne yayi zinan sai su mai rajamu sai su je shi falama zana hazani shakhsani yayin da wannan mutanen biyu suka yi zina wa huma min ashrafi su ko suna cikin masu darajar su qalu sai suka ce namshi ila nabi sallallahu alaihi wasallam suka ce mutai wajen annabi ya da mutane tabbata gare shi linajida indahu rukhsatan dan mu samu wata rahusa wani sauki a wurin shi falamma akhbaruhu al-khabara da suka bashi labarin wannan labari ala sai ce kitabullahi rajim a littafin Allah abin da ya tana da shine rajim qalu la sai suka ce a'a la jarat ya abul qasim alaina wannan bata gudana akan mu ba la yajibu alaina rajim rajim ho ba kaiwa jiban nan ba jehewa ba ta yi wa waje ba kanmu ƙala sai ce ya ji bin rajim a jehen wannan shi ne yake waje ba a rajamu fi kitabin layi wa fi taura rajamu shi ne ke cikin littafin Allah shi ne a cikin attaura a su bi taura ku zo da attaura ƙalu sai suka ce attaura to laisa fiya rajimu laisa fiya rajimu suka ce attaura babu rajimu a cikin ta ai babu zancen jehe mutum fa tau bi taura sai suka zo da attaura fa sara abdullahi bin suriya sai abdullahi dan suriya ya zama ya qara'u yana karanta hatta balaga aya ta rajim har sai da yazo daidai aya ta rajim mutum wa za isbahu sai ya dora dan yatsan sa ala kalimatar rajim absa kalimar ta rajim wa qara'a ma ba'da sai karanta ayat abin da ke bayan ta yake tare da wa abdullahi bin salam hadir shi ko abdullahi dan salam ya mus- ya musulunta ya kuma yana nan yana halarce wa huwa ya hafazu taura shi ko ya kiyaye ma ya harrace a tauran farafa ya da wuce ɗauke hannun nashi wa ƙara ayatul rajim sai karanta ayan nan tarjum farajama huma annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya je su su bin fa nazalat fi mazil aya sai wannan aya ta sauka a cikin su tana bayani tana cewa alam tara ilal ladzina utu nasiya min alkitabi sun baka baka duba zuwa wa'an aka ba su wani wani hazan wani rabo daga cikin littafi min alkitabi daga cikin littafi shine a taura yud'auna ila kitabillahi ana kiransu zuwa littafin Allah li yahkuma bainahum dan littafin Allah ya hukunci tsakaninsu su mai tawallauna sannan sai su sai su bada bai fariqun minhum su mai tawalla fariqun minhum sai wayansu jama'a daga cikin su bada bai wa hum mu'riduna su suna masu kauda kai an qabulul hukmi daga karban hukuncin sa zalika zalika tawalli wannan juyawa daban-daban bi annahum qalu lan tamassana an-nar illa ayyamun ma'dudat wai da cewa ne su suna cewa ai annaru huta lan ta masana ba ta shafa mu illa ayyaman ma'dudat sai wa an su yan kwanakai kiriddigagu zalika wannan kuma bi annahum maghruruna su da cewa su ababan rudarwa ne bi akazibihim da ƙaryace ƙaryacen su annahum lan yadkhulun nar cewa wasu ba za su shiga wuta ba au koko in da kaluwa ko in ma sun shiga wutan yuqimuna ayyaman ma'dudatin za su tsaya cikin wutan ne wasu ƴan kwanaki kirdagu kawai li'annahum abna'ullahi wa ahibba'u domin su ƴaƴayen Allah ne masoyan Allah ne muddati ibadati aba'ihim al-ijla wannan ƴan kwanaki ko za ƴan kwanaki wanda za a azabtar su ƴan kirdagu wai dan lokacin da uwayensu suka bauta ma dan marakin nan ne kawai wa garrahum fi dini ma kanu yaftarun abinda ma kanu yaftarun abinda suka ce suna kirkira iftira iftaru ashiya sun kirkira wasu abubuwa abinda sun kai suka kasance suna kirkira fi dinin a cikin addinin su garrahun shine ya rude su iftaru ashiya iftaru ashiya sun kirkira wasu abubuwa ru'usa ru'asa'uhum jagororin su ikhtalaqu lahum akaziba sun kirkiri wasu karyace karyace gare su wa taqadu tilka suka kudirce wannan kuma suka wa taqadu tilka akaziba suka kudirce suka kudirci waɗannan ƙaryace ƙaryacen fadallu biya sai suka bata da dalilin ta hatta na sau kitabullah ya sai da suka mance littafin Allah tabaraka ta'ala haza wannan wa in nazala wa in nazala fil yahud ko da ma dai cewa wannan aya ta sauka a cikin yahudawa ce fa yatanawalu kaseeran minal muslimin wannan ayan tana aiki cikin baki wa da yawa daga cikin musulmi tana hada baki ɗayan musulmi ko kasiran da yawa daga cikin musulmi la budda lil muslimi min raja'in wa khawfin ba makawa ga musulmi ya kasance yana da raja'i yana kauna kauran rahama Allah wa khawfin kuma yana tsoro yana tsoron azaba Allah war raja'u shi raja'i ma qaranahu amalun ma qaranahu amalun shine a wanda yayi aiki ya gwamaye shi wanda yayi kasance tare da aiki wa illa fa gururun in ko ba haka ba kawai wai mutum kauna ce yake kauna Allah an bai aiki to wannan sunan shi rudu mutum yana cikin rudu ne inda kana kaunar rahama Allah sai ka tashi ka nemi rahama Allah al insanu ya'malu wa yusinu amalahu mutum yana aiki ne yana kyautata aikin shi wa yarjullahi tabaraka wa ta'ala sannan ya kaunaci Allah tabaraka wa ta'ala li rahmatihi domin rahmasa wa yakhafu li su'i amalihi kuma ya rika jin tsoron wato munanan ayyukan shi fa yakunu ala tariqin mustaqim sai kasance a ta barki hanya wadda take daidaitacciya ma dama da khawfu war raja wa yatanaza'ani qalbahu matukar da tsoro da raja'i suna hizge suna hizgege ne zuciyar shi wa idza hana ajaluhu amman in mutun ya ya ji wato lokacin shi ya zo ajalin shi ya zo to yughallibu janibar raja'i an so nan mutun ya rinja yadda janibi na raja'i na mutum ya yi kaunar rahama Allah li hadisi ana inda zanni abdi bi domin hadisin manzo Allah sallallahu wanda shi ma ya rawaito daga Allah tabaraka ta'ala yake cewa Allah yake cewa ni ina nan ina nan inda zanni abdi bi inda bawa na yake zatona fal yazun nabi ma sha'a to bawa na ya zaci abin da ya so inda ka inda inda ka zaci Allah to haka ne zaka same shi to kenan ka zaci Allah mai rahama ne zai ma rahama a lokacin wa man da annahu yarjullah wanda ya da'awan cewa shi yana ƙaunar Allah yana raja'i wa Allah tabaraka ta'ala wa huwa yatruku a'mal alkhairi amma kuma shi yana barin ayyuka na alheri fa huwa maghrurun to shi rudadde ne abin rudarwa ne wa hadha wannan kuwa laysa raja'an wannan ba raja'i bane ba inna ma huwa umniyatun ko wannan guri ne guri ne kawai mutum yake haka nan wanda irin wanda ke wanda ya nisa da da samu shi akwai guri akwai raja'i shi raja'i kauna abu ne kake wanda ya kusa ka samu amma shi guri irin wannan wani abun da kaman wanda an atamanni kula ana bada misalin shi da baitin abul atahiyya da yake cewa alalaita shababa ya'udu fa ala laita shababa ya udu yawman fa ukhbiru bima fa'ala al-mashibu ina ma a ce kurciya za ta dawo wata rana in ba ta labarin abin da hulhula ta aikata wai wannan shine guri ya za a yi kurciya ta riga ta wuce tana dawowa to irin wannan shine umniya ko guri ne mutum yake in mutum yana kawace yana kauna abin da ke wani Allah amma ya bar duk ayyukan alheri yana masha wa gharrahum fi dini ma kanu yaftarun abin da suka suna kirkira a cikin addinin su shi ya rude su kanu yaquluna sun kasance su yahuda suna cewa nanu min zuriyati ibrahim mu daga cikin zuriyar annabi Ibrahim ne wa Ibrahim khalilullah shi ko annabi Ibrahim badadan Allah ne wa nanu min zuriyati Uzair mu daga cikin zuriyar Uzairu ne wa Uzairu ibnullahi shi ko Uzairu dan Allah ne nanu abnaullahi kenan mu ƴaƴan Allah ne wa ahibba'uhu kuma masoyan Allah ne saboda ƴaƴan masoyan Allah ne annabi Ibrahim idan kenan la yumkinu annana nakunu min ahli nar abadan kenan ba ta yiwa mu kasance daga cikin mazowa wuta ƴan wuta har abada al'insanu la yi azibu abina'ahu mutum ba ta yi wa ya azabtar da ‘ya'yansa wa la yi azibu a haiba'ahu kun ba ta yi wa ya azabtar da masoyansa wa haza gururun minin waftira'un wannan rudu ne da gare su kuma waftira'un kuma kirkira ne kirkiran ƙarya ce kama an na zo a ma al-yahud kama yana dai jagororin yahudawa iftaru a kaziba sun kirkiri wa su karyace-karyace ta'allaka biya ammatul yahud amma wan yahuda sai suka rata da wannan karece karecen hatta dalluwa sai suka bata fa kazalika kasirun min ru'asa'il muslimin haka nan da yawa daga cikin jagororin musulmi iftaru akaziba sun kirkiri tsuwa su karece karece zarru biha jama'atan min muslimin da suka batar suka ruda wasu jama'a na musulmi da su da wannan karece karecen hatta dallu dariqa sai suka bata suka bar hanya yurwa anna abdan da kalan nara an rawaito cewa wani bawa ya shiga wuta da ya shiga wuta wa makasa fiya muddatan sai ya zamana a cikin wutan nan wani wani lokaci fa sumi'a sautun sai aka ji wani sauti a cikin wuta yana cewa ya hannanu ya mannanu ya zarjalal wal ikram ya Allah mai yawan jin kai mai tausayi ya mai kyauta ya mai girma da, da karamci qalat al malaika sai malaiku suka ce hadhihi al kalimatu fin nar ya rab ya ubangiji wannan kalma a cikin wuta ne take kala sai Allah ya ce akhriju sahibaha ku hito ku hitar da ma'abucin wannan kalma akhriju sai suka hitar da shi wa aqafu wa aqafu bayna dai Allah tabaraka taala sai suka tsayar da shi gaba ga Allah gaba ga zatin Allah tabaraka taala wa kala fa wa qadis wadda wahtaraka lokacin nan yayi bakikirin ya kone hatta sara fahman har sai da ya zama gawayi kawai fa hasabahu alhaqu saniyatan sai Allah tabaraka taala ya sake mai hisabi karo na biyu fasta haƙƙan nara sai ya cancanci wuta dai faƙala sai ya ce Allah ta barka ya ce ruddu ila nar kuma yana shi zuwa wuta faraja ubi ila nar sai suka koma da shi zuwa wuta wa huwa yalta fitu yaminan wa shimalan shi ko yana waiwaye dama da hauni qala rabbu lil malaika sai ubangiji ya ce malaiku ruddu ko maido shi faradu sai suka maido shi qala sai Allah tabaraka ta'ala ya ce mai lima tartafitu ilayya dan me kake waiwaye zuwa gare ni qala sai ta ya rabb asaituka na saba maka wa ana lam yankati rajayi amma ni kaunata raja'i na bai yanke ba minka da gare ka wa hasabtani wastawjabtu nara ka muni hisabi na cancanci huta wa lam yankati rajayi amma kaunata dai bata yanke ba wa adkhaltani nara ka shigar da ni wuta wa lam yankati rajayi raja'i na bai yanke ba wa waqaftani baina yadayka ka tsayar da ni gaba gare ka wa lam yankati rajayi amma kaunata bata yanke ba wa amarta bi raddi ka umar kai horo da amaidoni ila na amaida ni zuwa huta ila al'an har yanzu lam yanqati raja'i kaunata bata yanke ba minka ya rab daga gare ka ya ubangiji fa qala sai Allah ya ce adkhulul jannata ku shigar da shi aljanna fa adkhulul jannata sai aka shigar da shi aljanna na'am
fa kayfa idza فكيف إذا جمعناهم اليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فكيف to kakane lamarin zai kasance iza jama'anahum in muka taro su liyomin domin wani yini fi yawmin la raiba fihi a cikin wata wani yini wanda babu kokonto la shakka babu kokonto fihi a cikin shi wannan yinin wa huwa yawmul qiyamah shine ran tashin kiyama wa wufiyat kullu nafsin kowace rai aka cika mata min ahli kitabi daga mazuwa litahi wa gairihim da da wani da wasu su ma jaza'a aka cika musu sakamako ma kasabat wato sakamakon abin da suka yi tsoruri amilat min khairin wa sharrin abin da suka aikata na alheri da sharri wa hum su ko ai annasu mutane la yuzlamuna ba a zalunta su bi naqsi hasanatin da tawai da tawaye wata kyakkyawan aiki au ziyarati sayyatin ko karin wani mummuna duk ba an ba an cuce su ba la zulma yawmal qiyama babu zalunta na tashin kiyama man ya amal misqala zarratin khairan yara don da aikata daidai da wanda ya aikata aiki daidai da kwayan gadagi na alheri khairan yara hu zai ganshi wa man ya amal misqala zarratin khairan yara don da aikata daidai da kwayan gadagi na aiki na sharri shi ma yara hu zai ganshi qulillahumma
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتئز وتنزع الملك ممن تشاء وتئز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب قل اللهم آه قل اللهم مالك الملك kace ya ubangi ya Allah mamallakin mulki tutul mulka man tasha kana bayar da mulki ga wanda kaso hazil aya wannan ayan nazalat fi yawmi khandaq ta sauka ne ranan khandaq gazotul ahzab ranar abin da ake cewa gololo ramin nan da aka yi lamma shi tamal mushrikuna yayin da mushrikai suka hadu min kulli jihatin ta kowace jiha wa atau ila madina ila madinatir rasul sallallahu alaihi wasallam suka zo madina ta manzon Allah ya da mutan Allah tabbata gare shi wa hum asharatu alafi muqatil su mayaki mutun dubu goma ne hallaqu bil madina suka zagaye madina min kulli janibin ta kowane janibi ta kowane gehe فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زال الله صلى الله عليه وسلم يهوتو بأربعة آلاف da mutum dubu hudu min ashabi daga daga cikin sahabban shi wa qala li salman sai ce ma salman al-farisi ashir lana bi ra'ayi ka ba mu ba mu shawara da wani ra'ayi ya kamata ayi man ra'ayi fi haza miye mahuta miye ra'ayi a cikin wannan qala salman sai salman al-farisi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ar-ra'yu abin da ke shine ra'ayi an na hasira khandakan shine mu haƙa gwalalo mu haƙa wani rami haular madina da zagaye da madina hatta la yaqdiru ala dukhulil balda har sai sun kafarin nan sun kasance ba su iya iko ba su da ikon su shigo gari idza baqau wara al khandaq in suka wanzu bayan khandaq din nan bayan wannan ramin la yaqdiruna lana ala shay'in ba su da ikon yi mana komai wa inda kallul khandaq in kuma suka shigo ramin qatalnahum sai mu kashe su an akhirin baki ɗayan su fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kullu asharata rijalin kullu asharata rijalin yahfiruna 40 zira'an sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci duk mutum goma duk namiji mutum goma su yi rami zira'i 40 hatta ya buluga umqa asharati azru'in kuma ramin nan sai ya kai zirhin zira'i goma fal muhajiruna bi janibin wal ansaru bi janibin muhajirai suna gehe guda su ma mutanen madina ansaru suna gehe guda wa ahlul baiti bi janibin ahlul baiti kuma yan gidan iyalin manzo sallam su ma suna gehe guda fatanaza'u fi salmana sai suka yi jayayya a cikin salman waye salman cikin suwa zai kasance hadha allazi ja'a bi hadha ra'yi wannan da yazo da wannan ra'ayin mai kyau faqala al muhajiruna sai muhajirai suka ce salmanu minna a salmanu ai daga cikin mu yake li'annahu laysa min ahli madina domin shi ba cikin ƴan madina bane ai ba mutum madina ba zawwa yi mutumin faris ne kenan tunda shi ma hijira ya zo to cikin mu yake kenan dumu ne laysa min al-ansar bai cikin mutanen madina wa qala al-ansar su ko mutanen madina sai suka ce salmanu minna a'a salmanu cikin mu yake li'annahu dakala al-islam fil madina ai shi a cikin madina ya shiga musulunci ba zan waye ba daga wani wuri ba kamar da kuka zo daga makka kuka zo madina da musulunci ko a shi a nan madina musulunci ya tarra shi ya musulunta fa huwa wahidu min ahli madina shi ɗaya ne daga cikin mutanen madina fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam salmanu minna ahli bait manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a'a duk ku dakata salmanu yana daga cikin mu mu ahli baiti alhaqahu bi ahli baiti wa huwa min al-furs shawar islam usayatul anwar ibrahim ya sallallahu ta'ala ya ce ya sariyar da shi ya hada shi da ahlul baiti alhali kuwa shi daga cikin farisawa yake ba farisi ne mutanen iran ne bil imani lahika bil imani lahika laysa bil arabi bil imani lahika laysa bil arabi fakat bal bi ahlul baiti ta dalilin imanin da yi aka aka tada shi ba wai da laraba ba ba a ce an maida shi ba larabi kawai ba a'a da ahlul baiti ahlin baitin annabi sallallahu alaihi wasallam aka shi fasaru wannan kenan a nan shi yace bil imani da imani ne aka hada shi da ahlul baiti aka sa shi cikin ahlul baiti a dan ko a wasu amana hanyoyi ne na muwa kaunar rahama Allah har yanzu wani za a iya hada shi da ahlul baiti shi yake cewa cikin diwani bidiwa ne da hashimi surtu mulhaka ni an haɗa ni ma da halibetin an sada ni an sa cikin in gida da diwanin annabi sallallahu alaihi wasallam diwani na yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fasaru ya hasiruna wa salman ma ahal baiti sai suka zama yanzu suna rami suna haka rami salman yana tare da ahal baiti hatta balagu kudiyatan har sai suka zo wani kurman dutse a wani irin dutse ne wanda a ma'awil da ababen sarawa ba su ba su tasiri gare shi akwai dutsen da in aka zo kare ma sai dai lauyi dole wannan dutse ne sai ka zo gare shi kalfili wani katon dutse ne kamar giwa la yu'asiru fihi al-ma'awil gatara ba sa tasiri a cikin shi amma ya kamata a ce akwai ba gatari ne ake ce ma mi'awarkin nan malam mu da kuke ku da kuke ga ku je Abuja da ni ake sa dutse yanzu sunan shi wannan abubuwa ha ha duka duka ko yawa ana cewa kamar akwai duka duka ma ce ko amma a warta ki ko a warta ki lalle an ko guduma ah eh tarbuga dutse ba to amma shi dake wannan mi awal in shi kamar yana kama da digan ne da su ne suke sarawa dake da ai ba dutsen mai suke bugawa dama abin kasa ce da aka zo ana buga da diga sai aka zo wajen dutsen nan duka sai suka kasance la yu'asir fihi wannan dugogin nasu ba sa tasiri la yu'asir fihi al-ma'awil dugogin wannan ba sa tasiri a cikin shi fa arsala salman ila nabi sallallahu alaihi wasallam sai salman ya aika zuwa annabi sai ya da masa Allah tabbata gare shi fa fa ukhbira annabi sallallahu alaihi wasallam huwa yawma idhin wasilu thalatha ayyam bi ghairi ta'am sai aka ja kai da ma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam a ran nan yana kwanan shi na uku kwana uku kenan shi bai ci bai sha ba yana muwasala azumi na kwana uku wannan ba ci ba sha ba wai a ce in ka yau ka ci ka ci ba yau ka bude baki a ba bude baki ba sahur kwana uku yayi wannan yana wannan abin bigai da tsan ba tare da abinci ba lailan wani haran ba abinci da dare ba abincin da rana hatta annahu nazala fil khandaq annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo sai da ya sabka a cikin wannan ramin wa huwa yarbitu al hijarata ala batnihi yana mai daura dutse a cikin shi ya daura wani dutse a cikin nashi qala al ulama malama suka hudi cikin fasara wannan zahiran ta karba dutse ga ciki suka ce li ajali shiddatil ju'i taqwiyatan wai ya sanya wannan dutsen ne idan ya karfafe shi saboda ananin yunwa da yake ji wa qala sufiya su ko masana Allah sufai suka ce a'a innahu yakhafu an tagliba ruhaniyatuhu ala jismaniyatihi yana tsoron ruhaniyar shi ta rinjayi jismaniyar shi ce ruhi bangaren ruhin shi yake tsoro ya rinjayi bangaren jikin shi in ko ruhi ya rinjayi jiki sai ya zama kamar mala'ika kenan fa ya gibu sai sai fa ya gibu anna sai ya bace daga gare mu mu kasance ma ba mu iya ganin shi in ruhaniya ta ta rinjaya mutum ya zama mala'ika kenan ta rinjaya batsa ta yi ta yi mata nisa saboda shi ko wannan azumin yana cikin abin da ke karawa ruhaniya yake karfafa ma karfi mutum akwai jalibi na nafsu akwai na ruhi a cikin shi ita nafsu ita ce mai so mai ci mai sha mai barci mai duk wani abubuwa to shi ko ruhi dai bai san wannan abubuwa to sai azumi ya zo ya karfafe shi ba a cin ba a shan duk abubuwan da yake so su ne ake yi ba a yin abubuwan da nafsun take so sai nafsun ta kaskanta ruhin ya yi karfi to wani abin aka matsa aka matsa ruhin ya yi rinjayi a shi jikin to ba sa abin da mutum zai kasance shi sai mutum dai daman ruhun yana ƙarfi yana rinjaya yana kamar karkata wajen mala'iku ne na'am ala kulli halin da kalal khandaka shi yace to ta kowane hali dai ko afsa qaulin malimin ko sufayin manzo Allah sallallahu ya shiga dai ramin wa kasar ni wala sai ya amshi abin sara wannan dugan nan ba da ma tawadda bayan yayi arwalla wa sabba wadu'ahu kuma ya zuba kingin ruwan arwallan nashi ala alal alal hijara afsa wannan dutse fa darabahu fankasara fankasara sulusul jibal sai ya dake shi da nan su zama mai dake dutsen nan sai sulusi ɗaya bisa ukun shi sai ya kare wadda a nurun azimun sai wani haske mai girma ya haskaka hatta ka anna misbahan kabiran uqi da fi baitin muslimin har kai ka ce wata irin hitila ce mai girma aka haskaka ta a cikin wani ɗaki wanda yake da mai duhu faqala allahu akbar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce allahu akbar wa daraba saniyatan yadda ke shi kuma bugo na biyu wa salisatan kuma da na uku fasara haba'an mansurin sai ya zama kura abin shekewa kawai faqala salman sai salman faris yace ra'ayina ajaban kai mun ga mun ga abin mamaki kullama darabta bil mi'wali ra'ayina nuran aziman ka anna misbana uqida fi baiti muslimin ya ma ki Allah ko da wani lokaci kada ki wannan dutsin a da abin da digan nan sai mu ga wani haske mai girma kai ka ce wata irin hitila ce aka haskaka ta a cikin wani ɗaki ne duhu faƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ra'aitu ma ra'a Salman kun ga kun ga abin da Salman ya gani kuma yake ce masa wani sabai kalu na sai suka ce eh ƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lamma darabtu al-marata al-ula da nayi da nayi bugo na farko nazartu ila qaran hira sai naga alƙaryu wanda suke garuwa wanda suke a can hira fabushirtu bi anna ashabi sa yamlikunaha sai aka bani albishir cewa sahabbai na sai sun mallaki waɗannan garuruwa wanda suke can wajen hira wa saniyata ra'aytu biladar rum bugo na biyu kuma sai na ga garuruwa na rum ra'aytu alqusura alhumr na ga jajayen gidaje manya-manyan gidaje fi arzin rum wanda suke a cikin ƙasar ruma wa bushirtu bi anna ummati satamliku zalika aka bani albishir cewa al'umma ta za ta mallaki wannan wa salisatan nazartu ila san'a a yaman a bugo na uku sai naga sai naga headquarter ta yaman ita ce sana'a wa kullu hadhihi satamlikuha ummati duka wa'annan a sannan al'umma ta za su za su mallake su qala almunafiquna munafikai suna yi sai suka ce yumannikum wa ya'idukum al-akaziba yana muku kawai gurace-gurace ne yake muku kawai kuma yana muku alƙawalin ƙarfe-ƙarfe can gaba su hazan lazi ya faraku ai ya khafu min ada'ihi shin wai wannan mutum yanzu wanda yake jin tsoro yana jin tsoron makiyansa hatta ya hafir alhandak tsoro ya san ya shiga suna har yana gina rami la na kadiru an na tabarraza ba mu da ma ikon mu hita bayan gari ai na kurushi ila hajatul insan ba mu da ikon mu ta zuwa bukatar mutum kana jin kashi ma sai dai ka rike kayanka ya idukum bi annakum satamlikuna bilad faris wa rum wa madain wa madain kisra a ce wai shine ke muku alƙawalin a sannu za ku mallaki garuruwa na farisa da na ruma da kuma birane na kisra hazi la sabila ila mulkiha wannan babu wani hanya ta mallakata ba ta yiwa a mallake ta fa nazalat sai aya ta sabka قل اللهم مالك الملك إن تسبك قل يا محمد كفر يا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا يا الله معنى يا الله مالك الملك مملك الملك تؤتي آه تؤتي معنى تؤضي kana bayar da almulka mulki man tasha wanda kaso min kharqika daga halittanka wa tanzi'ul mulka hakan nan kake kake za kake zare mulki kake fifige shi ne wannan an ce tanzi'u ba ce ma ta akhuz ba kana kana doka kana rika aka ce tanzi'u kana fifige mulki min manta sha daga wanda kazo saboda don da ya rike don da ya rike mulkin ba dan ya so yake bane saboda haka aka ce Allah ya amfani da kalmar tanzi'u kana fifige mulki min manta sha daga wanda kazo minhum daga daga cikin su ne su mutanen wa halitanka wa tu'izu man tasha kana buwa yadda wanda kaso bi itiyani mulka da bayan shi mulki wato zillu man tasha kana kaskantar da wanda kaso bi nazihi minhu da kuma da fiske shi daga daga gare shi bi yadika alkhair da kudrar ka ne alheri baki da yake wa sharri sharri innaka ala kulli shay'in qadirun kai mai iko ne a bisa dukan komi tulijul laila kana tudkhilul laila kana shigar da dare fin nahari a cikin yini Allah al-lail al-lailu shi dare isnata ashara sa'a awa goma sha biyu ne wannan haru kazalika haka nan yini shi ma awa goma sha biyu wa fi ba'd al-awqat akum cikin sashen lokuta ya'khudhu ya'khudhu Allah tabaaraka wa ta'ala thalath sa'ati min al-layli Allah Allah yana rikar awoyi guda uku daga cikin dare wa yaj'aluha fi an-nahar sai sa ta a cikin yini fa yasiru an-naharu 15 sa'atan sai yini ya zama awa goma sha biyar ne wallailu tisa tisu sa'atin shi ko dare sai ya zama awa tara ne kawai wa taratan wani lokaci kuma yarji'u sai ya koma hatta ya kawul itidal har sai daidaito ya abku dare awa goma sha biyu rana awa goma sha biyu wa ya kudu salasa sa'atin kuma ya koma ya riki awoyi guda uku minan nahar daga rana ko daga yini fa yakunu lailu 15 sa'a dare sai ya zama awa goma sha biyar ke wani haru tisu sa'atin shi ta ko rana ko yini awa tara ne kawai allazi ya kadu an yafa'al haza wanda ke da ikon ya aikata wannan qadiru ala an yumallika ummata muhammadin sallallahu alaihi wasallam madaina kisra wa sana'a al-yaman mai iko ne da ya mallaka wa al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam baranan kisra da headquarters yaman ita ce sana'a wa tulujun nahara fil layl hakan nan ya Allah kishe shigar da yini a cikin dare wa tukhrijul hayya min al-mayyit kake fitar da rayayye daga matace kal insani wa tsairi kamar yadda Allah ke fitar da mutum da tsuntsu min an-nutfati wal bayda daga nutfa gudan jini gudan mani wal bayda da kuma kwai haka ya wato da mutum ana fitar da shi daga gudan mani gudan mani na ai ba ba rai ke gare ta ba haka nan bai da kwai shi ma ba rai ne ke da shi ba ake fitar da tsuntsu da gare shi wa tukhrijul mayyita haka nan kake fitar da matacce kan nutfati wal baida kamar da ya gudan mani da kuma kwai min al hayy daga rayayye wa tarzuqu man tasha bi ghairi sab kuma kai ne kake arzitar da wanda kaso ba tare da lissafi ba rizqan wasi'an sai ka sai ka arzitar da wanda kaso arziki mai yalwa Allah tabaraka ta'ala huwa malikul mulki Allah tabaraka ta'ala shine mamallakin mulki yuti liman yasha'u kayfa yasha yana baiwa da duk wanda yaso abin da yaso yanda yaso kuma wa qadar waqa ma bashara bin nabi sallallahu alaihi wasallam hakika kuma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada bishara da shi ya afku an ganshi fadawwaqul dawlatayn alkabiratayn sai gashi musulmi sirrin jayi daulolin nan guda biyu masu girma Farisa da Rum sune mafi girman daula a lokacin nan sai ga shi musulmi sun rijaye su amma al'ula amma daula ta farko allati hiya dawlatu faris ita ce daula ta farisa wa kanat akbaru dawlati fil alam ta kasance ita ce mafi girman daula a duk duniya habbamuha musulmi musulmi sun karya ta hatta sarat adaman hasiya ta zama rishi kawai babu ita kwata kwata kwata kwata babu ita hakama fiyal muslimuna ila yawmina haza musulmi sun yi iko sun yi hukunci sun yi iko a cikinta har ya zuwa yinin mu na yau har a yau iran daular musulunci ake kiranta wa daulatu saniya ita ko daula ta biyu salaba hal muslimuna min jami'i musta'amaratiha musulmi sun kwace daga hannunta duk baki ɗayan kusan jami'i baki ɗayan duk ƙasashenta da ta raya su ne musta'amarat ƙasashen da ta raya fa baqiyat dawlatan in ƙasa ta yi ƙarhi tana mallaka wasu ƙasashe duk su zama ƙarƙashin ta to su ne musu zama musta'amarat na Roma to duka musulmi sun kwace duka wannan ƙasashen fa baqiyat dawlatan sagiratan sai dawla Rum ta zama dawla ƴar ƙarama sagiratan ƴar ƙarama wa tasallat almuslimuna alaihim kuma su ma musulmi suka yi iko akan su hatta da kalat dawlat hatta dakalat dawlatul muslimina fi Europa har sai da daular musulmi ta shiga cikin Europe ita ce ake cewa Europa. Yawwa, Allahumma malikal mulki Allahumma malikal mulki Allah wa Allahu malikul mulki Allah shine mamallakin mulki yutil mulka man yasha yana bayar da mulki ga wanda ya so man yasha'u idza radiya an haq idza an al khalqi ah yutil mulka man yasha'u idza radiya an al khalqi Allah yana ba da mulki ga wanda ya so in ya yarda a anil khalqi daga daga halitta idza atahu mallaka fihi misalihi wato in Allah ya yarda daga halitta in idza atahu in bayi suka bi Allah mallaka fi musalihina sai ya mallakar da mutanen mutanen kirki ya sa su ne shugabanni arbabur rahama wa shafqa ma abuta tausayi ma abuta rahama da tausayi sai ya zama su ne masu mulki in su talaka suka ba Allah wa yana sauhu in ko suka saba mai mallaka arzalan nasi sai ya mallakar da kaskantattun mutane wa shirarahum a shiraransu kama yushiru ilayhi hadisu kama takun kama takununa yuwalla alaikum kamar yadda hadisi mai cewa kamar yadda kuke yadda kuka kasance hakan nan za a shugabanta a kanku yake nuni zuwa gare shi haka hadisi yake hadisi yace yadda kuke yadda kuke ku talaka haka ne za a shugabanta a kanku in mutanen kirki ne za su sai a shugabanta muku da mutanen kirki in mutanen banza kuke to sai a ɗora wani mutum banza ya zama shine shugabanku qala musa alaihi salatu wassalam annabi musa tsira da mutane Allah tabbata gare shi yace ya rab ya ubangiji anta fi samai wa nanu fil ardi kai kana sama mu muna ƙasa kai fa na arifu ridaka an anna wa sukhtaka alaina ta yaya za mu sanin yardarka a gare mu kuma da hushinka akan mu qala sai Allah tabaraka ta'ala ce wa annabi Musa idza wallitu fi idza wallaitu fikum khiyarakum fa'lamu anni ankum radin in na shugabantar da zababbunku a cikin ku to ku san da cewa ni na yarda ku wa idza wallaitu shirarakum in ko na shugabantar da ashiraranku zalika dalilun ala sukhbi wannan dalili ne a hushina wa kana al-hajjaj bin yusufa malikan ja'iran saffaka hajjaj dan yusuf ya kasance wani sarki ne da aka yi a ja'iri mai zubda jini qatala mi'atan wa sab'ina alfa min al-muslimin ya kasan ya kashe musulmi dubu ɗari da dubu saba'in shi ba musulmi ne shi kashe sarki ne ma na musulmi jagora ne komanda ne musulmi amma saboda ba imani ba tausayi ya kashe musulmi dubu ɗari da dubu saba'in wa ka zaba wani ulama fi zamanihi sai malamai a zamanin suka mai magana suka ce kalula suka ce masa ittaqilla ka ji tsoron Allah wa adil ka misali Umar bin Khattab ka yi adalci kamar Umar dan Khattab li'annaka adrakta khilafata Umar ai kai ka riski khilafa ka ka da cikin khalifancin Umar kaga sai sai na Umar yawa mutane kai ma kai tsoron Allah kai adalci kamar irin da na Umar kai fa la takun ka bisul Umar ta yaya ba ka iya kasancewa kamar sai na Umar ka hala lahu sai ce musu tabazzaru ata'amaru lakum ko ta ko ta abi zarrantu ni zan ta umartu a akan ku ko ta abi zarrantu ni zan ta umartu akan ku me ma'ana wannan ai kunu ka abi zarrin fi zuhudi ku zama kamar abu zarrin a cikin gudun duniya wa fi wani ibadati da ibada ku zama mutane kirki kenan a kun ka umar bin khattab ni zai zama kamar na umar dan khattab a wurin ku eh ku zama kamar ni ma sai zama kamar wannan yu'awwilu qawlan rasul sallallahu alaihi wasallam kama takununa yuwalla alaikum wannan kamar yana fasara maganar manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam cewa kamar yadda kuka kasance haka nan za a shugabantar akan ku wa nizamul mulki alayhi qiwamul ashiya mulana shaykh islam radiyallahu anhu yace shi ko tsarin mulki alayhi qiwamul ashiya daidaitan lamarra na abubuwa yana akan shi tsarin mulki in mulki ya tsaru to komi duka komi sai ya daidaito idza adala al maliku in sarki ya adalci nazalatul barakatu albarka sai ta sabka fi zar'i wa dar'i a cikin shuka da cikin nono ma'ana cikin shuka cimaka da kuma cikin dabbobi da albarka sai ta sabko sai ta sabka wa tijaratu hakan nan cikin kasuwanci sai albarka fa yuksiru almalu sai dukiya ta yawaita wa idza kasura almalu in dukiya ta yawaita qawiyar rijalu mazaje sai su yi karhi wa idza qawiyar rijalu in mazaje suka yi karhi qawiyati dawlatu kasa ma sai ta yi karhi wa qawiyal mulku maliku sai sarki shi ma yi karhi wa idza jara al maliku in ko sarki yayi zalimci rufi'at al barakatu sai a dauke albarka mina zari wa dari daga shuka cimaka da dabbobi wa kasarati tijaratu kuma kasuwanci sai wa tilkayya sai ta su kare kasuwanci sai ya kare tilkayya ta kare dai waftakar nasu mutane sai su talauce wa zaftakar nasu in ko mutane suka tarauta suka talauce da ufar rijalu mazaje sai su sai su rauni wa za da ufar rijalu in mazaje suka yi rauni da ufatid dawlatu wa da ufal maliku sai kasa ta yi rauni shi ma sarkin sai sai rauni kulluhu muta'all- muta'alliqun bi adalil maliki wa ju- wa- wa- wa jawri- wa jawrihi duka wannan abin ratayawa ne da adalcin sarki da kuma zalimcin shi wa malikun wahidun min mulukin duniya kai du shi ce kai duba gani sarki ɗaya daga cikin sarakunan duniya ga- gadabuhu yujibu kharaba duniya kullum hushin shi zai iya waje zai iya kasancewa dalili na rushewar duniya baki ɗayanta fa kaifa bi gadari malikil muluki to kaka ga hushin sarkin sarakuna allazi huwa Allah tabaraka wa ta'ala wanda shine Allah tabaraka wa ta'ala ajaran Allah Allah ya mana tsari daga hushin Allah lamma waliya Umar ibn Abdul Aziz wa azahu alimun ya lokacin da Umar da Abdul Aziz ya ya samu ya, ya zama sarki aka a, shugabantar da shi ya zama shugaban musulmi wa azahu alimun sai wani malami ya mai wa'azi wa qala sai ya ce mishi إذا أردت أن تفعل الخير فولي أهل الخير إن كان سوك الهيري to ka shugabantar da ma'abuta alheri in kana so kai alheri cikin mulkinka to wanda kai ma kai ne babban sarki to duk wani duk wani gari wanda zaka sa wani jagora a ciki ka nemi ka nemi mutumin kirki wanda zai wanda yake mutumin kirki wanda zai aikata alheri ka sa shi ne jagora in dai kana so ka aikata alheri faƙala sai sai umar bin abin abulaji ya ce ka faji haza mu izatun a shi kenan ma wannan ya isa wafi kawai idza wallaitu ahlal khairi ya'maluna alkhaira in na shugabantar da ma'abuta alheri to ai ai alheri za su aikata kana malikum min almuluki kharaja ila alfalati yatasayyadu wani sarki daga cikin sarakuna ya kasance ya huta a jeji yana yin farauta fankata ai jama'ati tahiya sai tai tahiya sai ya rabu ya rabu da jama'arsa wa dalla fil falati ya bace ma a cikin jejin nan fa adarka wal abashu sai kishirwa ta riske shi fa jaa ila rajulin sai ya zo wajen wani mutum inda hu bustanu mutum ne yana da lambu fa kala sai ya ce lahu gare shi atini min bustanika ba ni daga cikin wannan wannan lambun naka ba non abu fa bahu samaratan sai ya bashi wani ƴaƴan itaciya fa shakka sai ya raba ta ya tsaga wannan wannan dan itaciyan fashariba sai ya shafa wajada ma'an hulwan kasiran sai samu ruwa mai yawa mai daɗi a cikin wannan ɗan itaciyar fi samarati a cikin wannan ɗan itaciyar fa ojiwa bil bustan sai wannan garkan wannan gonan lambun wannan sai ya bashi mamaki ya burge shi wa adamara bi kalbihi sai ya ɓoye ya kunshe a zuciyar shi cewa annahu ya akuzul bustan qahar zai kwace wannan gonan ma da ƙarfi da yashi kawai sai a ran shi zai aje haka haka kala na wilni samaratan ukhra ya ji ai kara gyara zama sai ce kara mun wani dan itace dai kara yawa mun wani fa nawalahu ukhra sai ya debo mai wani na daban fa shakkaha sai ya tsaga ta fa wajadaha sai ya same ta ya bisa tambusasshiya ce laysa fiya qataratu ma'in babu daidai da dugon ruwa ɗaya a cikin ta hamidatun mai tsami ga sai sai tsami kwar fa kala sai ya ce subhanallah ma haza ai subhanallah ne wannan qala rajul sai mutum ne yace la'alla al-malik la'alla al-malika yuraji'u niyatahu to da dai wataƙila da dai sarki ya koma ya ya koma man niyyar shi ya binciki niyyar shi da inda hal nawaita shay'an koko shin wai kai kai niyyar wani abu ne fata zakkara annahu nawa annahu ya akuzul busana qahar sai tana cewa yayi niyyar zai kwace wannan gona ko wannan lambun da ƙari da yaji fatabaddala fatabaddalat halatul bustan sai halin gonan ma ta canza kai baki da filhin take falamma na wata wata da ya niyyar tuba raja'at sai ta koma wa raja'atu simaru bi haliya ƴaƴan itace sai su koma kuma da halin su irin yadda suke da alkhairu kulluhu fil istiqamati wa sharru kulluhu fil i'jaji shi yace alheri duk bakin baki ɗaya alheri yana cikin istiqama ayawa akan hanya wadda take daidai tsaya daidai wa sharri dukan sharri shi ko sharri kullu duba ki dan sharri fil iwjaj yana cikin karkata mutum ya karkace da ka karkace to fa mutum ya fara ganin sharri kenan tukhruj al hayya min al mayyit Allah kai ke fitar da rayiye daga matace fi ta'awilun fi ta'awilun wato tukhruj al hayya al muslim min al mayyit akwai tawili na cewa Allah yana fitar da musulmi daga matacce miyar mayiti miyar kafir da kahuri shine matacce yalidul kafiru musliman sai ka samu kahuri ya ayyi musulmi tukhrij al-hayya al-alimu min al-mayyiti al-jahili min al-jahili kuma har yau yana cikin tawil da ake ma wannan ayat Allah kana fitar da al-hayya rayi al-alim ana nihin masani min al-mayyiti daga matacce min al-jahili ana nihin shine jahili Allah sai ya fitar da tajidu jahilan yalidu waladan fayakunu aliman sai ka samu wani mutum jahili ya ayi wani da dan nan sai ya kasance masani wal aksu haka nan sun kuya haka kuma ka samu wani mutum malami ne sai ya ayi da gashi mai katon jahili au koko tukhruju al hayya al qalb al hayy kana fitar da raye ana nihin zuciya mai rayuwa rayayyar zuciya minal mayyiti daga matacce minal nafsil mayyita daga nafsu wadda take matacciya idza matatin nafsu hayyal qalbu in nafsu ta mutu to lokacin nan rai zuciya lokacin nan zuciya take rayuwa nafsu sai ta mutu in ta mutu ne lokacin nan zuciya ita ko take rayuwa wa tukhrujul mayyita min al hayy haka kake fitar da matacce daga raye wa idza hayyatin nafsu in ko aka sake nafsu ta rayu to matar kalbu zuciya ita sai ta mutu a haji arba'u ayati wata nafsun nan da yawa wasu abubuwan da muke yi har azumin nan da ake duka abubuwa ne saboda so ake zuciyar ta rayu ita nafsun nan ta mutu nafsu duk wani inna nafsa la amaratun bisu ita nafsu ita ce ne mai umarni da duka ayyuka na asha wani ɗan uwan shaidan ne a cikin zuciyar mutum wanda ta ma yi shaidan ana cewa a da a duka nafsuka lati bai na jambaika cikin hadisi mafi kiyayyen makiyanka ita ce wannan nafsun wadda take tsakankanin haka ka to wannan nafsun abun da ke raya ta su ne abubuwan da suke kekashe suke sa mutuwa mutuwa zuciya da kekashe wa zuciya kaga yawan hirata hirata na banza yawan dariya keketa dariya yawan ci yawan barci yawan ba yawan ma'amala da mata yawan hirarraki ma da mata ma da abubuwa ne wanda suke suna kasar da zuciya to wannan su in kake yin su nafsu sai ta rayu yake nan a yi ta walwala a yi ta bishasha nafsu ta sami da take so amma wancan janibin wanda ake so a raya shi lokacin da zuciya sai ta mutu wani ya zubila hadi arba'u ayatin wannan ayoyi ne guda hudu qala rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya rabuta Allah tabbata gare shi yace fatihatul kitabi wa ayatul kursi wa ayatan min suratul min surati ali imrana manzala sun salama ya ce fatiha tul kitabi ana ne fatiha alhamdu suratul fatiha wa ayatul kursi da ayatul kursi wa ayata ne min surati ali imran da kuma aya guda biyu daga cikin ali imran harkon su shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim inna ad-dina inda Allah inda Allah islam bakin wannan ita ce ta farko da ta biyu wa qul illahumma malikal mulki da wannan aya kullahu malikal mulki tutul mulka man tasha ila bighairi hisab har zuwa inda kace ya bighairi hisab wannan aya arba'u ayatin ayoyi guda hudu ne kunna mu'allaqatin ana nin da wai da fatiyan da ayatul kursi da wannan ayoyin guda biyu duk su hudu ne sun kasance rataye bainahunna ma bainahunna wa bainallahi hijabun babu wani hijabi babu wani shakamaki tsakanin su da Allah tabaraka ta'ala falamma amara bi inzaliha ila al-ardi da Allah ya umarni da sabkar da su akan doran kasa shakat hazil ayu al-arba wannan ayoyin guda hudu sai suka kai koke wurin ubangiji suka ce ya rabbi ya ubangiji la tunzilna ila man yu'sika kar ka sabkar da mu zuwa wanda ke saba muka la qudrata lana bi mujawarati man yu'sika ba mu da iko ba mu iya ba mu iya makwabtaka da wanda ke saba muka qala Allah tabaraka ta'ala sai Allah tabaraka ta'ala yace wa izzati wa jalali wa uluyi makani ina rantsuwa da buwayata da jalalata da girma na dai da ɗaukakan darajata la ya qara'u kunna insanun dubara kullu salatin babu wani mutum ba wani mutum wanda zai karanta ku bayan kowace sallah ta farilla illa wajabat lahu aljanna ba ce sai aljanna ta wajaba a gare shi wa illa nazartu ilayhi sab'ina marra kun face sai na dube shi na dube shi so 70 kullu nazratin aqdilahu fiha sab'ina hajatan kowace duba ɗaya daga cikin wannan duban 70 sai na biya mai sai na biya kasan mai bukata 70 a adnaha mafi karancinta mafi karancin bukatar da zan biya mai almaghfira ita ce in gafarta mai zulubin shi faradina wani ayoyi sai suka yarda wa nazarna suka sabka hunna arba'u ayati shawai yake yake yake nana ta ce su ne ayoyi guda hudu wane ne fatihatul kitabi fatiha wa ayatul kursi da ayatul kursi wa shahidallahu da da shahidallahu zuwa karshen ta wa qulillahu malikal mulki da da qulillahu malikal mulki bayan wa zuwa karshen ta man lazama qira'atahunna duk wanda ya lazumci karanta su falahu ma zukira yana da abin da aka ambata a cikin wata riwaya bancin wannan ma har suna kasance mai ma dafa'i ina ga riwaya tana cewa kamar yadda muna mai abin ga yi ta kala aliyu radiyallahu anhu wannan riwaya daga sai na alaka rajuta kala kala nabi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu ya ce lamma arada Allah tabaraka ta'ala tabaraka ta'ala da Allah tabaraka ta'ala yayi lin an yanzu da fatihatul kitabi wa ayatul kursi wa shahidallahu wa qul lahu malikal mulki da Allah yayi lin ya sabkar da fatiha da ayatul kursi da shahidallahu da qul qul lahu malikal mulki ila qawlihi bi ghairi sabah zuwa fadashi bi ghairi sab ta'allaqna bil arshi sai suka rataye da al'arshi wa laysa bainahunna wa bainallahi hijab lokacin babu wani hijabi babu wani shakamaki tsakanin su da Allah tabaraka ta'ala wa kullu sai suka ce ya rab ya ubangiji to bitu bina zaka saukar da mu da zulubi gida na zulubi wato gida na zulubai wa ila man izi kuma zaka saukar da mu zuwa mai saba muka fa qala Allah ta'ala sai Allah ta'ala yace wa izzati wa jalali ina rantsuwa da riwayata da girmana la yakra kunna abudun aqiba kulli salatin maktubatin babu wani bawa wanda zai karanta ku bayan sallah maktuba ta farilla illa askantuhu haziratul kursi fate sai na shigar da shi shingen tsarki alama kana minhu da abin da ya kasance daga gare shi wa in nazartu wa illa kun face sai na yi duba ilahi zuwa gare shi bi ainayya da ainihin makanuna da idaniya ta ɓoyayya fi kulli yomin a cikin kowane yini sab'ina nazaratan duba saba'in wa illa qadaitu lahu hajatan ko illa qadaitu lahu fi kulli yomin sab'ina hajatan kun face sai na biya masa a cikin kowane yini bukata saba'in adna hal magfira mafi kanancinta mafi wato karmata shi tace gafara wa illa a'aztuhu min kulli aduwi kuma face sai na tsare shi da dukkan wani maki wa sartuhu alaihi kuma na bashi na taimake shi akan a makiyin nashi wala yamna'uhu min dukhul jannati ila mawt ba abin da zai hana shiga aljanna sai mutuwa to shine karin da yazo cikin ruwaya wannan mun karanta saboda shi wannan cewa Allah ya ce kuma sai ya tsare shi daga makiyin shi kuma ya zama ya taimake shi akan makiyin shi kaga dafa ne ah wannan kenan ina ga lokaci karshen wannan aya ne in lokaci a kungiyar kuma lokaci lokaci ya ko to nan za mu wadatu da wannan اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر يوم دار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين